أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala wannan shine darasinmu na 25 wanda ya zo a ranar bakwai ga watan takwas hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan biyu a shekara ta 2025 muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana jiya mun yi karatu akan mun tsaya inda aka ce farkon babi na limanci da kuma hukuncin liman da shi mamu ɗin nan ne dai muka suma ba mu yi nisa ba mun yi karatu kan inda shi mamu yakan yi karatu tare da liman inda liman yake ɓoye karatu amma ba zai yi karatu tare da shi inda yake bayyanawa ba inda muka tsaya kenan to za mu ɗora daga wannan waje insha Allah malam ya ce wa man adraka wa man adraka rak'atan fa aksara faqad adraka jama'ata duk wanda ya riski raka'a ɗaya ko abin da ya fi raka'a ɗaya a cikin sallah ta farilla to wannan ya riski ko kuma ya samu sallah ta jam'i abin da yasa aka faɗi wannan ya samu sallah ta jam'i shine ba zai je ya sake maimaita wannan sallah ɗin ba ba zai je ya sake maimaita wannan sallah da wani jam'in ba kamar gashi ya riski raka ya samu abin da ya kai raka'a ɗaya a wannan sallah sai kuma ya sake maimaita irin wannan sallah in ya ga za a yi wani jam'i ɗin kaga ya samu wannan sannan kuma ya samu falala na wanda duk ya yi sallah cikin jam'i yana da daraja 27 saɓanin wanda ya yi sallah shi kaɗai na biyu kenan sannan na uku ba dai zamanto liman ga wa'yansu mamu akan wannan sallan ba wasu sun zo yin sallah ce to bari na sake jan ku sallah a'a ba zai yi haka ba duk wanda ya samu abin da ya kai raka ɗaya ko abin da ya fi haka to wannan ya samu jam'i shi kenan an kula amma saɓanin wannan sai kana bin liman sai ka zo baka samu baka samu raka ko ɗaya ba to ka samu ka maimaita wannan sallah ɗin in ka ga an da wani jam'i ka je ka sake bin su ka yi ka samu falalan jam'i a wancan sallah ɗin. ka samu ka yi wannan amma har in ka samu abin da ya kai raka'a to ba za ka yi wannan ba shine malam yace falyaqdi ba'da salami ma fatatu ala nahwi ma fa'ala shi wannan wanda aka tsere mishi da waɗansu rakawoyi a cikin sallah to zai biya wannan zai rama wannan abin da aka tsere masa da shi ala ba'da salami imami bayan sallar liman ala ma fatatu zai ramu wannan abin da aka tsere mishi ala nahwi ma fa'al imam abisa yanda liman ya aikata kafin ya zo liman ga yanda yayi sallah sai ka zo ka yayi raka'a biyu sai ka zo ka samu raka'a biyu na ƙarshe to in ka tashi zaka rama wannan sallah akan yanda liman yanda ka rasa da liman din mun gane ko eh fil qira'atu wajen karatu wa amma fil qiyami wal julus amma wajen tsayuwa da wajen zama fa fi'luhu aikin wannan mirama sallan nan zai kasance ka fi'lil bani zai kasance wato kaman gini ne na mai sallah wahdahu shi kadai kaman mai sallah shi kadai ne bi ma'ana abinda kai ka samu da liman su ne za su maye a farko kafin ka ɗora wanda baka samu ba amma in ka zo wajen yin karatu to shi kuma za ka yi karatun ne a yanda ya wuce ka. Yanzu alal misali ya ka zo ka samu rakawo'i biyu na bayan isha'i da liman, rakawo'i biyu kawai ka samu. To in ka zo yin sallan, in ka zo rama su, su wa'yannan rakawo'i biyun su ne suka dawo raka'anka na ɗaya da na biyu. Ka ji wannan? To a wajen karatu kuma fa sai ka yi karatu a yanda liman ɗin ya wuce ka da shi, kaga ai ka zo ka samu rakawai biyu ne kawai masu fatiha ba sura. To wannan za ka jawo su su zamanto su ne raka'anka na ɗaya da na biyu. Yau inda kai kaɗai kake sallah kai raka'a na ɗaya da na biyu ba za ka yi zaman tahiya ba ka tashi sai ka kawo eh, rakawa'i biyu fatiha kawai ba sura mun gane ko to amma in ramako kake yi in ka tashi ka kawo wa'annan biyun za ka rama karatun da liman ya riga ya yi baka nan wani karatu ne liman ya yi baka nan fatiha da sura to kai ma sai ka kawo su a fatiha da sura kaga yawa kamar yadda liman ya yi a wancan to haka ne za ka rama mun fahimci nan ko da akwai mai tambaya yawa eh eh a ɓoye to ya zama sallan ka kaga sal to shi yana tambaya yana cewa ya ji ana faɗi cewa idan rakawoyi biyu na sallan isha'i suka wuce ka to idan ka tashi cikowa za ka ciko eh, rakawoyi biyu ne masu kuma fatiha kaɗai a bayyana ko a ɓoye a ɓoye to kaga a nan idan ka duba sallan naka gabaki ɗaya akwai abin da aka rasa in ka duba gaba ɗaya sallanka babu inda aka bayyana karatu na farko kenan eh saboda me ka zo ka samu liman a rakawoyin ƙarshe ne inda yake karatu a ɓoye sannan kai ma da ka tashi sai ka ci ko sallan da karatunka a ɓoye ka ga rakawoyi hudun duk da ka yi a ɓoye ka yi su ka bar bayyanawa a cikin sallah sannan rakawoyi hudu duk da ka yi a wani irin siga ka yi su a karatun fatiha ne kaɗai babu sura kaga ka bar sura ga baki ɗayan sallar ka kai a wannan rana ko a wannan sallah na isha'i ba ka yi mata sura ba to kaga idan an tafi a wannan ya kasance kai ba ramakon sallah kai ba wa alaikum salam na'am eh eh na'am to shi kuma wannan yana tambaya ne duk akan batu na limanci shi tahiya kawai ya samu na ƙarshe mun gane ko da ya samu tahiya na ƙarshe da ya miƙe yana ciko sallan shi sai waɗansu mamu suka zo to shin za su bi shi a mazaunin limamin su ya su bi shi a mazaunin jam'i ko kuma yaya tunda shi zai cika sallan shi baki ɗaya ne mun gane ko za su iya binka amma da akwai sharaɗi wanda in ba a cika wannan sharaɗin ba su sallan su babu shi shine lokacin da suka ji su sun zo za su kabbara to kai kuma sai ka shiga da ni sai ka mayar da niyyanka a daidai wannan lokacin zaman to ka zaman to liman amma in baka juya niyyanka na kasan ka kasance liman a wannan waje ba sai ka yi sallah to su ba su da sallah amma kai kana da sallah mun fahimta ko to kamar jiya na faɗa mana hadisai ne guda biyu dukkaninsu ingantattu wajen ramakon wannan sallah duk wayannan bayanai da ake yi ana ebo su ne bisa fahimtar da aka yi ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka tada sallah to ku zo ga wannan sallah din ku zo ga sallah kuna cike da natsuwa duk abin da kuka samu na raka'o'in da kuka samu ku yi wannan sallah din abin da ya riga ya wuce ku to ku ciko wannan sallah ɗaya ruwan ya ce abin da ya riga ya wuce ku to kurama kurama wannan abin da ya wuce ku to akan nan ne fa wasu sai suka tafi da fahimtar cewa cikawa ai abin da ka samu da liman ya koma shi ne na farko menene ya rage sai ka ciko shi mun gane ko in menene ya rage sai ka ciko shi sai suka tafi da wannan bayani da kai na cewa za ka yi kawai fatiha ne babu sura kuma a ɓoye a wanda ka samu da liman ya zamanto su ne farko mun gane ko wayancan kuma da suka ce za ka biya ne to su a wannan a mazhaba ta malik sai suka haɗa da za ka biya da kuma za ka rama kuma za ka ciko duk gaba ɗaya dama an samu hadisai irin waɗannan ƙoƙarin da ake yi shine a yi majin ɗinsu dukansu a yi aiki da shi har sai in sai an samu ga wannan ya fi wannan sai a sake wanda ya ɗauki wanda ya fin sai a yi aiki da shi amma in duk suna martaba ɗaya a ilmi na hadisi to duk sai a gwama su waje ɗaya ya aiki da su to wanda ya yi irin wanda muka faɗa ɗin nan kai abin da ka samu ka sallace shi abin da ya wuce ka rama to a wajen ramakon shine malam anan ya ce za ka yi aiki gaba ɗaya na karatu za ka rama karatun liman yanda liman ya karatu haka za ka yi inda ya yi a bayyane kai ma za ka yi a bayyane abin da ya wuce ka da liman inda karatu da fatiha da sura ne karatu da fatiha da sura in karatu a bayyane ne karatu a bayyane wannan za ka rama shi yanda ya wuce liman sauran kuma za ka cika shine ka haɗa wa'yancan guda biyu wallahu ta'ala a'lam Yadda ya yi fatiha hudu a sallah kuma ya yi su duka a koye, to ina ne menene hukuncinsa? A wannan karatu da muka yi wato akwai hukunci a kan shi na ƙabli. Shi kuma hukunci na ƙabli har in ya yi nisa to sake sallah ake yi, abadan har abada kuma dole. Saɓanin ba'adi. shi in ba a ya yi nisa ba abin kawai za ka sake saboda ita wancan kabla ai kana yi ne domin ka cika to kuma sallan bata ciku ba alhaji kana da tambaya na na eh na
akwai wanda za ka bi su sallar su ba su san ma ka su ma muni sun zo sai za ka kulle niyyar ka gaba ne ma Allah kawai ake eh dama za ka bi sallah ka ai za ka bi sallah sai wanda wanda ya san sallah shi ake bi sallah mun gane ko wanda ya san sallah shine ake bin shi sallah wanda bai san sallah ba shi kan sai dai ya koma mamu
yawanci aka baka Allah mun zo an samu mutum na sallah ka san
shi alhaji yana tambaya to an ce wanda ya samu tahiya kawai in ya tashi za a iya bin shi sallah za ka ce to ka'ida da sharaɗi guda ɗaya ne shi wannan wanda za a bi sallah fa a wannan lokacin zai niyan za karɓi ragaman shugabanci limanci ko zama liman kamar yadda liman yanzu liman a yanzu zai sallah sai ya kudurta cewa zai zamanto liman fa ka shi yasa fa kake gani ana gudun limancin nan a ce shige ka ce a'a saboda me ana jiran su wanda suka saba da wannan aiki su zo su wanda bai saba da limanci ba in yazo zai sallah shi zai sallah shi ne kawai kamar yadda ya saba yi shi kadai akwai dokoki dokoki wanda liman sai ya cika su sai ya kawo su shi yasa yin liman din ma bai zo ba ake dan jinkirtawa kafin ya zo in na'ibinsa ya zo shi kenan in kuma bai zo ba aka ce aikin wane ne ladan shi zai jagorantar da wanda zai ja sallah amma shi ladan ba zai ja sallah ba domin kada a samu husuma tsakanin shi da liman wata rana ce a ladan ya so jan sallah to kaga fa kada ya yi ma liman juyin mulki ko kuma lokacin jiran liman ma bai ba a gama jiran liman ba ya ce a ja sallah saboda kawai yana so shi ya yi limanci ko kuma wani makana ba ya so matasowa a tsakani ke to saboda haka alhaji duk wanda to duk wanda wannan sai shi liman da ka zo ka bi shi da wanda ya samu tahiya kawai sai ka bi shi shi kuma bai kudurta cewa shine liman ba to duk wanda ba shi da wannan sani ɗin ba zai iya gane cewa to yanzu ya juya ya koma direba ba ko ai kamar a mota ne alaji shi kenan direba sai gashi rashin lafiya ya kama shi wa za a nema ya ci gaba da tuki ba sai wani direba ba to sai aka nemi fasinja kuma fasinja sai ya cafki siteri shi da bai san tuki ba ina zai kai ku to shi ne so da aka sai ya juya niyyar shi ya koma yanzu fa ba niyyar mamu ne ba ya yi shi mamu in zai sallah yana cewa yana koyi ne da liman to yanzu kuma yanzu shi ake koyi da shi shi kuma liman in yana sallah zai ce yana yin sallah yana yin sallah eh, yana jan mamu sallah to shi kuma yanzu shi ake shi ne zai ja dole sai an samu juyawan wannan niyya din kamar is- istikhlaf ne wanda sai alolan liman ta kare da alolan liman ta kare ba zai jawo wani ba to wanda ya jawo shi a wannan lokacin jawo shin ka san nan ma sai ya yi taka tsantsan in alwalan ta karye zai jawo liman zai jawo mamu ne ko zai masa ishara ko kuma yaya za a yi in ya jawo mamu to shi mamu a wannan lokacin zai juya niyan shi kan cewa ya koma liman eh zai juya niyan shi kan cewa ya koma zai ci gaba da limanci saboda zai ja jama'a ya koma liman ba ba ba amma mu zai tafi wajen ba zai tafi wajen ne ya yi occupying wato ya maye shi liman saboda haka zai juya niyan shi akan ya koma kuma limanci shi yasa ake so wanda za su kasance a sahun farko musamman inda liman zai iya sa hannu ya jawo to zai kasance su kasance ah, wanda suka san masana harkoki na sallah domin akwai inda liman ɗin zai jawo fa ya jawo mamu ya zamanto eh, ya jagoranci sallah amma kuma sallah mamun nan yadda tashin nan ta lalace nasu ma ya lalace saboda akwai laruran da zai sa liman ya jawo mamu kamar yanzu alal misali sai haƙo ya tsinke wa liman to wannan zai iya kama hannu ya jawo mamu to amma idan kuma alolan liman ne ta karye fa shi ma zai jawo mamu in ya jawo shi ai lokacin da ya jawo shi shi kuma ba shi da tsarki eh sai dai ya fice wanda ya san harka na sallah yana ganin liman ya fita shi kuma sai ya wuce sai ya juya niyyar shi zai jagorancin sallah to abin nan na sallah wato yana da yawan gaske matsaloli ne sun fi dubu in ji malam ne furta eh da sauri ana bukatar shi da sauri oh masu abin nan din masu jagorancin to shi kenan sai ɗaya ya yi retracting back ɗaya dole ɗaya sai ya dawo baya
wanda ya fi inganci da da tada gabara da da kuma mutum ya ci gaba wanda ne ya fi ban gane da ta da kambara ba a da kamar mutum ya zo ya samu Ok, wanda ya zo ya samu tahiya yawa sai sake tada sai ta da ikama a wannan ba zai ta da ikama ba zai ci gaba da bin liman kawai ai zai ci gaba akan sallan liman amma zai kawo rakawai hudu ne
wani ya zai zaura ya zama ne
a'a ya samu har 27 din Hmm. zai ci gaba da akan wannan wa alaikum salam kuma kula kamata ka kara bayani dangane da maganar samun tahiya da ake ta eh sabunta niyya da wanda ya zo zai bi shi Eh.
to ba fa ga wanda ya samu tahiya ba ne ko ko da mai ma sallah Shi shi ɗaya ɗaya.
ne ya yi korka a uku saura biyu a saura ɗaya a zahar wani ya zo ya jona shi shi ma zai sabunta wannan niyyar to ina ce kunci ne shi abin da na'ibin liman yake faɗa kafin harkokinsu ne wannan ya ce a ƙara bayani wannan sabinta niyan ba wai akan kawai wanda ya samu tahiya ya zo sai ka zo za ka bi wanda ya samu tahiya ka zo za ka bi sallah shi wanda za ka bi shi shine kaɗai zai sabunta niyya ba a'a hatta kai da ka yi niyyar sallan ka yau kai kaɗai ne kai niyyar sallah sai wani ya zo zai bi ka har ka fahimci gashi ya zo ya kabbara a bayanka ko kuma ya kabbara a gefenka na dama ka san nan ma muna da magana a ina za ka sa mutum ɗaya in za ku yi sallah yawa ya zo ya kabbara to a wannan lokacin za ka juya kai kuma niyyar kan cewa ka koma falli in ba ka bai haka gama sallah to yake ce tashi ka sace sallah ne ba limamin ka bane wala shi haka ne wannan karatun ko to kaga an samu tabbaci wannan haka yake abinda za a yi kenan to kaga dole irin waɗannan a dinga karantawa ana maimaita domin wata rana wani sai ya manta ma yau kuma ana yawan samun haka yawa ana yawan samun haka wa alaikum salam Alayin cika ciko sallar nan, na'am sai magana da ke sai guda biyu ne.
eh A gaskiya wasu na ɗaukan wannan hadisi na farko na
na cikawa wani.
eh kamar yadda aka yi bayani a farko Gaskiya ana yawan yin wannan. To wannan hadisin shi ba zai amfani da shi.
eh haɗa su za ka yi ba. Kai wannan kai wannan.
ishirin da malam ya kawo a risala ɗin nan ka san wato akwai abin da ake kiran shi hadisi akwai abin da ake kiran shi sunna to abin bambancin su duk wata sunna da ka ji wato ta ɗauki hadisi amma ba duka hadisi ne kuma ya kasance sunna ba wannan shine bambanci na farko kamar yadda kamar yadda ya zo a sharhu ibn salah shi in aka ce wannan sunna ne shine abin da aka gano shi a aikace a aikace an ga gashi yadda aka yi gashi yadda aka yi gashi yadda aka yi gashi yadda aka yi amma an ce kuma wannan hadisi ne yakan ɗauki aikin amma an ba da shi a labari an yi haka an yi haka an yi haka wannan kuma ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi wannan kuma za a baka labarin an yi haka to shi yasa wani lokaci in ba in aka zo bangaren hadisi in ba an samu wanda ya san hadisin ba to shi kuma ya yi ta samun rudu kenan a ciki saboda watakila wanda zai inda aka samo hadisin shi ya zo ya tarar da an yi wannan ne watakila an yi shi sau ɗaya kuma a zamanin manzon Allah amma ba a ci gaba da yin sa ba an bar shi to amma shi ya tarar da wanda aka yin saboda aka ya zo ya bada labarin ga yanda aka yi mun gane ko amma can kuma ga yanda ake yi wanda ya zo to wannan wanda ake yi ya zo a a siffa na aiki aiki aiki aiki aiki wannan shine sunna wanda kuma aka zo aka bada labarin an yi kaza ko an taba yin kaza ko ya ga kaza to wannan kuma shine hadisi
da wanda ya ce kenan da kuma an ce kawai da wanda ya ce a'a da wanda ya aikata an yi wannan eh an yi wannan an ce wannan
ya ka ci gaba da wannan sai aka ci gaba to kaga wancan ya zamanto hadisi wannan ya zamanto sunna wanda aka doge ya kai har ƙarshe shine ya zamanto sunna to shine wanda aka ruwaice shi ah, cikin manyan malan suna cewa imam malik ne ya haɗa hadisi da sunna shi ya san hadisin kuma ya san sunna saboda a cikin madina yake ya ga wanda ya ga ya ga ya ga ya ga- ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar kana karanta muwaɗa haka za ka gani a jere ya gani daga wannan a asalin ya gani daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya gani daga baban shi kamar wani karatu da muka yi jiya ya baban shi kuma ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sunna kenan an samu chain na aikin daga annabi ya taho ya taho har zuwa nan so ala ya ta halin shi yana tambayan yanda yake cika sallah kawai yana yin na ƙarshe ne yau in yanzu ya samu liman ya yi rakawa'i biyu to in ya tashi kawai yana kawo salloli na ƙarshe ne bi ma'ana wayannan sun zamo na farkon shi sai ya kawo me ya rage na ƙarshen ya samu an yi sallar isha ya zo ya samu liman ya yi raka'a biyu shi kuma ya samu rakawa'i biyu na ƙarshe to in ya tashi kawai yana kawo fatiha ne a sirrance kawai guda biyu ya tafi shi ne muka ce kaga sallan shi baki ɗayanta ya yi fatiha sallan shiga baki ɗayanta babu bayyanawa a ciki. Mun gane ko? kuma gabaki ɗaya babu sura a cikin sallan shi domin wanda ya samu da liman fatiha ne kaɗai wanda ya zo ya rama fatiha ne kaɗai wanda ya samu da liman fatiha ne a ɓoye wanda ya zo ya rama fatiha ne a ɓoye to wai an cika sallan nan kuwa malam baban gida eh eh to shi kenan ya nakalce shi daga wajen malami sallah ta yi mun gane ku amma dai nan gaba ga yanda ake yi eh wa alaikum salam anan to za ka akwai wasu wanda suke idan aka yi sujada na'am shi ne gari man ya miƙe shi kuma ya tsaya yana ɗan wani addu'a haka nan to me ya kusa wannan sallan a ba a yin haka in daga lokacin da liman ya gama sujjada ya miƙe babu abin da yake kanka sai dai ka miƙe ka bi shi ba za ka ce za ka tsaya kai kuma akwai wata doguwar addu'a da kake yi ba akwai wurare guda biyu inda ake irin wannan tsayuwan amma larura ne yake sawa a yi wannan tsayuwa ɗin kamar sai da aka je sujjada na ƙarshe ya gyangyaɗi ya kama ka kaga larura ya zo wajen ko kuma aka matse ka baka iya tasowa ba amma in ba haka ba babu dalilin da zai sa liman ya tashi kai kuma ka ci gaba da zama ko kuma ka ci gaba da zama a sujada akan kana yin addu'a akan samu wannan har a wajen sallama sai ga liman yayi sallama amma wani shi kuma yana nan yana cikin tahiyya me yake karantawa wallahu a'lam mun gane ko wannan in ya kai har tahiyan shi um, kafin ya yi sallama ɗin ya kasance ya yi tsayi a al'adance har ba za a iya gane cewa ya bi liman ne ko bai bi liman ba sallar shi ta ɓaci. Don ba san me kake yi ba. Ya al'adance aka shigo, wannan me yake yi ne kan? Liman ahala har ya fita ta wannan masallaci amma shi yana zaman tahiya. To ina liman ɗin? yana zaman kai ko kuma alama ya manta da sallama to ana samun wannan musamman ma na sallama ma shine ya fi yawa eh na sallama ya fi yawa sai ga liman an sallama sallah shi kuma wannan yana nan yana cikin tahiya mun gane ko wannan babu kyau eh in yayi muni kuma sallah ta kan iya ɓaci to ma karatun ai yau kan anan za a kwana sallan wa um, wanda ya fatiha eh wanda ya bar sura ok shi ai wancan shi na mai sake sallah ko da muka duba sallar sai muka ga gabaki ɗaya fatiha ya yi sannan aka sake duba sallah aka ga fatiha nan ma gabaki ɗaya a koya aka yi ba bayyanawa a cikin wannan sallah wanda kuma bayyanawa tana ciki babu surori a cikin wannan sallah wanda kuma sura tana cikin rakawa'i na biyu ko to amma ya dogara da wancan fahimta ne na cewa duk wanda ya samu sallah ya ciko shi dogaran shi kenan da wannan fahimta din to wannan sallan shi ta yi yawa sai dai nan gaba ga yanda fa al'amarin yake yau in an ce cikowan ma za a yi to ai sai a cika shi tsaf. Kaga ko in kai ciko a irin wannan za a samu gifin karatun sura za a samu gifin bayyanawa, suya za a yi ka cika su. To shi ne aka kawo cewa za ka gina sallanka, gininka da tsayuwa da zama kalbani kamar mai yin gini ne, amma Uh, karatu kuma za ka yi shi ne yadda ya wuce ka a can, saboda ka dawo da bayyanawa, ka dawo da sura. Amma in ba haka ba, gaba ɗaya sai ka samu sallar naka ka yi ta ne a fatiha kaɗai ga baki ɗaya kuma in aka duba sai a ganta dukansu a koya aka yi. Wa alaikum salam.
Idan ka samu raka ɗaya sai ka manta a sallar isha'i.
Eh. Eh. guda biyu eh wa man na ƙasa wa zada kenan kai sallan ka ka yi ragi sannan kuma ka yi ƙari sallanka ta yi amma za ka yi ka samu raka ɗaya ana bin ka rakawoyi uku da abin da za ka yi a wannan waje wannan raka ɗayan da ka samu sai ka sa ta ita ce foundation naka sai ka kawo raka'a ta biyu raka'a ta biyu menene a cikin sallah fatiha da sura sai ka kawo fatiha da sura kaga ka samu raka'a biyu to in aka yi raka'a biyu ne ake yi a mazaunin kirama a mazaunin gini kaga za a yi zamantayya in aka yi zamantayya sai ka tashi sai ka kawo fatiha da sura a bayyane saboda mene wancan rakawo'i guda uku da suka wuce maka rakawo'i biyu a bayyana aka eh, suka wuce ka ɗaya kuma a ɓoye sai ka kawo fatiha da sura a bayyane ka ji raka'anka ta uku kenan sannan ya ka yi zama eh, ka yi sujada in ka taso sai ka kawo fatiha a ɓoye ita kaɗai ka cika ta hudu kenan amma kai da ka tashi sai ka kawo tun da da ka tashi an ce wancan ka sa ta ita ce ta farko tun da ta farko kuma tana nan fatiha ne babu sura sai ka ce bari ka raba ta da yar uwarta sai ka kawo fatiha ba sura a ɓoye sai ka sa ta anan da ka zo rakawo'i na ƙarshe sai ka kawo guda biyu kai zaman tayya da ka tashi sai ka kawo guda biyu fatiha da sura fatiha da sura ko sai ka sake zaman tayya kai sallama wannan kayi juyi na gaba ya koma a ba sai ka yi sallama ba za ka yi kabli ne eh kabli za ka yi a wannan waje in irin wannan ya faru akwai hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma inda gano kabli da ba'adin ma duk hadisai ne hadisan da suna cikin littafin Imam Bukhari da Imam Muslim an yi sallah da aka yi sallah sai aka yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja sallah raka'a biyu da ya ja sallah raka'a biyu sai ya yi sallama da yi sallama to kai awa ka tambayi annabi to amma sai aka samu wani sahabi ana kiran shi zuliya da ni sai ce ya annabi an takaita sallolin ne suka koma biyu ko kuma a'a an manta ne sanin sallah sai ce ba a takaita ba kuma ba a manta ba to sai sahabbai suka soma eh kuma fa kaza annabi ya tambaye sallar asar ne ya tambaye su wai yaya ne abin ce eh raka'a bi kai sai kai sallama to sai annabi ya miƙe yayi kabara sai ya ciko biyun da ya ciko biyun fatiha fatiha kenan ko shikenan sai sai ba'adi yawa to a wannan a fikihun wannan hadisin annan aka fahimci cewa ashe magana domin gyara sallah ba ta ɓata sallah tun daga maganar zuliya da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam a nan aka fahimci in kai sallah fikihun kenan da kai sallah sai aka samu ɗan jinkiri wanda ba mai tsayi ba sai ka gano cewa akwai problem a sallan za ka tashi ka gyara wannan sallah tunda baka riga ka tashi ka fita ba to sai kuma ɗaya hadisin wata rana da sallar sallar shi ma ya ja sallah da ya ja sallah da ya yi raka'o'i biyu sai bai zama ta yi ba sai ya miƙe da na uku duk sabai suka bi shi to a nan da aka gama sallah kafin a yi sallama sai ya yi kabli sai ya yi sujadu guda biyu sai ya yi sallama sai aka fahimci ashe idan an rage wani abu a sallah to sai a yi kabli mun gane ko sai aka fahimci idan har liman ya tashi daga raka'a na biyu zai kawo na uku to kuma mu ba zama za ku yi ba ku bi shi kawai tunda har ya riga ya tashi amma kun ga motsin kamar zai tashi za ku iya ce masa subhanallahi domin a yi tayya amma yana miƙewa babu batun masa subhanallahi sai ku bi shi saboda in ya miƙen nan ya shiga aiki na farilla ne ita kuma wannan tayya din sunna ce to shikenan sai ku bi shi in an gama sai ya zo ya yi sai ya yi ƙabli a mazaunin ya bar tahiya ya bar zaman tahiya ita kanta tahiyan da zaman tahiyan da an bata to ƙabli za ta iya cika wannan wannan shi ne Allah ya wa alaikum salam to za a yi ƙarin haske
na jaddada niyya eh amma ya kawo da guda biyu na amma inda ake jaddadawa su hudu ne na jaddada ba karatun su aka zo ba amma tun da an zo wajen jirgin niyya to a yi a faɗe su dukkan kawai wannan yana da kyau yawwa mana ya faɗa mana in alalan liman ya ya lalace wanda zai zai bai gurbin sai tabbatar ya ɗaura niyya ko ɗaya a yi wanda limanci na
na'ibin liman ya ƙara tunatar da malam har fa da wanda ya kama sana ya sanar shi shi kaɗai dama shi bai samu jami'in ba ma gaba ɗaya na sai wani ya shigo ya same shi akan zai bi shi sallah shi na ma ba ya ce sai ya ɗaura yin cewa ba zai wannan neman shi eh na uku limamin juma'a na to fa a nan fa shi ma sai ya jadda niyyar cewa yau fa juma'a juma'a zai zai ne sallar juma'a ne za a yi ta na
na hudu shine sallan haɗa sallar jam'in ruwa mm saboda za a haɗa sallar masuwa da isha'i saboda ana ruwan sama na to idan liman sai ya niyyar cewa tabbas ba zai sallar yau yau din nan tafi da magariba da isha'i ne ba za mu yi zan haɗa shi a yau din nan mm amma ya sai da idan da sallah ne sai a ga ai haddirin nan fata tana nan ba zai to ko da ba bai shiga da wannan niyya din ba to ko ba a ranar ko ba za a yi wannan jirgin ba an gane haka za a yi haƙuri a ji a sake fitowa a zo a yi isha'i da ba mm
tun ba tun da ba a shiga da niyyar ta ba sai an sai an faɗi niyyar neman a za ka wanda ake shi a neman ya jiyo ya ya kuke ganin ya jiyo mai a tambayar mamu mm ya fi ganin mu haɗa sallah ne ko duk da sai haɗa mu sallah to tun da ma tun da ganin ma da gane cewa liman bai ɗaura niyya to da kai ko kai kai ka fita ka ba su waje eh domin sa ishayin bai ɗauka an yi ta ba a lokacin ta ba to waɗannan su ne guda biyu guda huɗu da ake so a tabbatar da waɗannan niyya ana shigar su kafin da
To an samu ƙarin fa'ida daga wajen malaminmu, ya ce wajen fada ake jaddada niyyar nan fa ba ma waje ɗaya ba ne, kamar yadda mu muka faɗa a karatu. Sannan na'ibin liman ya ka- ya gawo waje na biyu, shi kuma ya kawo su dukansu guda huɗun. Na farko shi ne wato eh, eh, eh, wanda ya zo ya samu ya samu tahiya yana ya tashi zai ci ko sallah wani ya zo zai bi shi, zai juya niyyar shi ya koma zai yi limanci. na biyu wanda yake sallah shi kadai bai shiga da jam'i ba bai shiga da cewa za a yi jam'i ba yana sallah shi kadai wa'yan suka zo suka same shi to shi ma zai yi- koma da niyyar shi na limanci na uku sai kuma sallan juma'a liman dole ya tabbatar da cewa fa yau sallan juma'a zai ja a wannan lokaci din sai ya tabbatar da wannan niyya din sannan na hudu sai in za a haɗa sallah domin ruwan sama to shi ma liman tun kafin wannan sai ya tabbatar cewa yau fa za a haɗa sallah ne sai ya shiga da sai ya shiga bi ma'ana sai ya shiga sallan magriba da cewa za a yi ta ne a haɗa ta da sallah na isha'i eh jam'an za a haɗa ta a mazaunin jam'i da ita da sallah na isha'i shine wanda in an yi sallan magriba sai a miƙe a yi sallan isha'i saɓanin haka liman ba shi da niyyar haɗa wannan ka ga shi ba sai liman kamar yadda ya faɗa ba sai liman ya shigo masallaci ba za mu haɗa sallah to ashe ka ga liman shi bai san ma menene ake ciki ba ga mani in haka ne liman yana fitowa kafin ma ya shiga masallaci ya dudduba ya dudduba yawa in wajen haɗa ya ga abin haɗa sallah ya kai a haɗa sallah yan kuma bai gane ma yanda yanayi yake ba zai nemo wasu da suke kusa ya kuke ganin hadirin nan ne kan fa kaman kaza kaza kaza eh hadirin nan ya kai a haɗa sallah to inda dai muke samun abin nan shine in wajen haɗa sallah domin yana da hatsari sosai sosai yanda muke haɗa sallan ya yi yawa ya fita ma daga cikin ka'idan haɗa sallah yawa idan aka zo kuma sai aka samu irin wannan an yi magriba an tafi gida sai ruwa ya zo to aiki fana nan akan liman da ladan su kan liman musamman liman shi kan fa sai ya dawo in an zo a kiran sallah an ce hayya alal sala hayya alal sala hayya alal fala hayya alal fala sai kuma ka shelanta ma jama'a to jama'a ku yi sallah a gidajenku saboda ruwa shi kuma liman ya yi sallah a cikin masallaci a tafi ba sai an sake dawowa in ana ruwan ba yawa kowa kawai sai a ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a duk inda kuke kowa ya yi sallah a nan liman ya ya yi okay naku kuma kun samu martaban wannan rashin zuwan ku nan masallaci wato ku samu tauyewan haƙƙi na yin jam'i ba yawa to shine kawai ƙarin da za a yi maladan in an ga gashi ana ruwa ana ruwa in an ce an kira sallah domin an kira sallah dole ne ka zo masallaci mawai wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi makaho ne yace to kuma yana nesa da masallaci sai ce ma annabi shi ba za a rangwanta mishi ba ga duhu gashi ba dan jagora yayi sallah daga gida annabi yace masa kana jin kiran sallah yace kana je to lallai in an kira sallah ka zo mata kaga makaho ne to ina kai an kira sallah ka ce za ka yi sallah a gida to shine sai shi ladan in ya kira sallah to sai ya bada oke an sake ka kenan ku yi sallah a gida ko da an faɗa muku lokacin yin sallah yayi, amma ku yi sallah a gidajen ku saboda wannan ruwa da muke ciki wannan shine abin da ya kamata a shigo da shi yayi maganin cewa dole sai an haɗa sallah wasu ma har ma zaɓa suke yi za mu je inda za a haɗa sallah kai ka je ka ce wani abun wasa kuma wa alaikum salam kamar matafi eh da ana so ya yi tafiya na
a kuma yana tunani kafin na ya sauka a wannan wata sallama kawai ki shigo zai iya kaiwa ishayi hakan eh sai kuma a lokacin ka taso mutum ya taso kamar a lokacin azahar to shin mutum sai ya haɗa idan yana so ya haɗa sallah tsakanin ah, la'asar eh, eh, azahar da la'asar mm.
zai iya- zai ɗaura niyya kafin nan ya haɗa su ko a babu wani niyya matafiyi in zai haɗa wannan salloli na ƙasaru matafiyi ne taso zai yi tafiya kuma ya san tafiyan da in yayi har lokutan wayannan sallan ma duk za su fita kafin ya isa gida to shikenan ya samu ya yi jam'in satin daga farko ko kuma ya jinkirta ta ya je jam'in sa daga ƙarshe he ya haɗa azahar da la'asar sannan sai ya zo kuma ya sake inda aka samu matsuguni ya sake haɗa magriba da isha'i ba zai ce bari na tsaya na yi magariba in lokacin isha'i ta zuri bari na tsaya na yi a in ya tsaya din sai magariba da isha'i saboda su sun yi tarayya a lokaci haka azhar da al'asar sun yi tarayya a lokaci daya to sai ya haɗa wa'annan salloli a lokaci da ya ci gaba da tafiyar shi yawa wa alaikum salam wannan wajen canja niyya na riba eh na na na wannan ya koma liman kamar kai ma mu in kana tsoron karkai a tsarar sallah eh ka iya sai kuma kana tunanin kamar ko zai iya manta ko kuma ba zai ma iya gane wannan niyya ba za ka iya mishi ishara kafin ka bi shi cewa to
kai ka ɗaura niyya saboda kada kada kada kai ka rasa kai kai sallan kai kai sallan ka mana kawai eh to amma yanzu ba gashi yanzu mun fa'idanci da wannan ba yawa ka riga ka san kawai duk kai ji wani ya zo ta jikinka zai yi sallah to kai ka juya ka ce ka zaman to liman a wannan lokaci din a haka dama ake yi kuma inda jam'i ka kasancewa kamar a ma'aikata haka eh wannan ya gama wannan shi wani lokacin da ya gama wannan wani lokaci da ya zo.
koma gefe ka yi sai a kamar kai to To sai a ma'aikatan shi yana magana ne a ma'aikata inda kamar asibiti ko kuma wani waje wanda zaka ga ana ta sallah din akai shiga da fita akai akai kowa yana fitowa lokacin da ya samu faraga. To kai kuma ka zo zaka yi sallah zaka bi wannan. To zaka iya ce masa wai ka- ka yi niyan limanci fa yanzu fa zan bi ka. A'a ba aike ka ba. mun gane ko ba aike ka wannan ba in gani akwai ma inda ka yi buɗe wa man afta da gari imami ba ɗan salatu wanda ya buɗe ma wanda ba limaminsa ba kamar oke ba shi baya shi ma da alaka da naka wanda na faɗa ɗin wani ne yake sallah da yana sallah kai ma kana sallah can sai ka ji ya ɗan yi galau a, a karatunsa kai fa kana naka sallan kai sai ka, ka masa gyara to kai sallan ka ta ɓaci nashi tana nan. mun gane ko to to kai kan ba za ka ce ma liman juya niyan sallan ka domin zan bi ka ba ba za ka yi haka ba in dai shi limamin ka san ba zai gane wannan ba to kai ka yi sallan ka kai kadai shikenan ka samu ka samu sauki a zuciyanka ya san za ka yi eh wani yanka zo ma za ka bi shi ma zai zai zai tare ka a wannan waje din
da wajen fahimtar wannan hadisin malam wajen da kuci ko da karama ɗin eh to wasu malaman suna magana duk wata matsala da aka samu Na.
saɓanin fahimta eh to duk wacce ka ɗauka ka yi.
duk wanda ka ɗauka ta yi daidai eh to shine na ce ai kafin a ce wannan matsala an samu saɓani a cikinta a ilimi na hadisi sai an kewaye hadisin ana duba tarihin hadisin wanne ne ya zo farko wanne ne ya zo ƙarshe sai aka samu ga wannan ya zo ƙar- farko wannan ya zo ƙarshe to na ƙarshe ake ɗauka ya aiki da shi in an samu hadisai biyu mabambanta akan matsala ɗaya sai a duba tarihin shi wanne ne annabi ya so faɗa wanne ne kuma ya zo na ƙarshe sai a ɗauki na ƙarshen sai aka duba tarihin duk sun zo ɗaya sai a duba ingancinsu da ƙarfinsu wanne ne ya fi inganci sai a ɗauka sai aka samu ingancinsu ya zo ɗaya to abu na ƙarshe sai a duba ya za a yi a haɗa su guda biyu su yi aiki a lokaci ɗaya in har za su haɗu su biyun duk gaba ɗaya su yi aiki da wani a yi aiki da su akan wannan matsala ɗin to sai a yi wannan sai aka duba aka ga ba za su haɗu ba ba za su taɓa haɗuwa a aiki da su a lokaci ɗaya ba to shine za a ce wa duk wanda ka ɗauka ya yi a ciki amma in ba a kai ga wannan mataki ba to shikenan dole ne sai an bi tarihi an bi inganci sannan kuma an yi zamanto an gwama su yan an gwama suka ɗauki za a iya haɗa su gada- guda biyu duk su yi aiki kamar yadda mai risala ya kawo a nan to sai a haɗa su guda biyu gaba ɗaya ci gaba da aiki da su kaga ba a rage komai ba in ka bi na wannan mai risala wajen cika sallah rakawo'in ka biyu masu fatiha da sura kayi rakawo'in ka biyu masu fatiha kadai kadai kayi su rakawo'in ka biyu wanda ake yi a bayyana kayi su biyu wanda ake yi a ɓoye duk ka same su kaga ka haɗa komai da komai a cikin nan ni a waje na wannan na fi gamsuwa da shi wallahu a'lam daga ƙarshe na ko kuma a cikin gefe wasu wasu na'am gabatar da game da jan sallar jan da mai jan ne a lura ta wani har yanzu eh
wanda neman din ya jawo ko wanda ya wuce tabbas ko kai da masaniyan cewa tabbas wannan yana zama bukatar gyara a sallar muna tun da wani lokaci jan har kawai za a yi za ka iya samun wani ke bayan neman din suna ba san sallar ba ko suna bukatar ƙarin ilimi a kan sallah na eh sai kuma aka ja ku kai kana da tabbacin wannan da ya dama bai san sannan ba sai gashi kuma ya wuce din har ka bamu ka bamu bayani kamar direba ne da wanda ba direba ba aka mu karfiya sai kake ka kuma da zai kai zai kai ra zai kai mutane rani haka to sai aka ja irin wannan din na mu ma mu za mu haƙura ne mutum da neman shi ya jawo shi a bi mu a haka ko kuma ya rani to to sai ya zama ya
shi ne shi ne zai ok to shikenan sai liman da alolan shi ta karye ko kuma wani matsala ya zo sai ya jawo wanda zai maye sallah da ya jawo wanda zai maye sallah sai kuma muka fahimci cewa wanda ya- liman ya jawo fa ya yi sallan nan fa sai sallan shi ta inganta ne in zai yi makan shi amma ba zai iya jan wani iya masa limanci ba sai dai wanda bai kai shi ba kuma to wanda dai in mu dai ma mu ba za mu iya bin su sallah ba to ga liman kuma ya riga ya jawo shi to ya za mu yi shine abin da shi malam yake bayani a kai to irin wannan idan ya faru sai aka jawo wanda bai san sallah ba aka jawo shi kuma liman ya ma- ya maye gurbin liman to abin da za a yi ana akwai wur- akwai abubuwa kamar guda uku ko hudu ma na farko ku bar shi da liman da ya jawo shi ku bar ma liman kayan shi ya jawo wancan shi kuma ya ci gaba da sallan shi da ya samu ci gaba ya shiga gidan liman ba dama ku kuma ku jawo shi baya ku ce za ku canza shi To, amma ku ɗin kuma da kuke nan, kun samu ɗaya ya wuce, ya sake wucewa a gabanku ya cika muku wannan sallah ɗin, ka ji biyu ko? Na uku, kowa ya cika sallansa shi kaɗai, ya yi nashi, abu ya kai gargara kenan. Akwai ƙarin bayani a kai? To, yadda za a yi da wannan wanda bai cancanci ya yi limanci ba, liman kuma ya jawo shi ya cika wa mutane sallah. Sai ku bar shi da abin da liman ya ɗora shi a kai. Yana can gidan gaba yana ta sallan shi kawai. Ko kuma nan kun naɗa wani ya wuce muku ya ja ku sallah. A ba za ku jawo shi baya, ku ce kai dawo ba kai ne za ka wuce ba, to sai a kama faɗa. Liman shi ya riga ya fita. To in ko abin duka dai ba a gane ba to kowa ya cika sallar shi abzazan shi kadai. Dai dai dai dai kowa ya yi nashi sallar. Babu wani damuwa a nan kuma an samu an samu daraja na jam'i. Tunda an soma ta da jam'i din. Yawa. Alhamdulillah. Salala nabiyil karim. اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله